الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi ma Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake dawo da mu wannan darasi na alƙur'ani mai girma muna cikin suratun nu muna kan aya ta uku a cikin wannan sura kuma ba mu karisa ba akwai hadisai kamar guda biyu ko uku da za mu kara a kai sai ita ma wannan ayar mu rufe hadisi na uku a wannan babin wasu malamai suna da cewa bai inganta ba da karatu zai karanta mana saboda muna da wasu tambayoyi suna da tsawo za su ci lokaci sauraka idan mun gama amsa su sai mu fassara hadisan na ga lokacin mu zai rufe sai kuma mu fara mu tsallaka mu tafi aya ta hudu gobe ke da Allah ya kai na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين
tabaraka wata'ala ya ce azzani mazinaci namiji layan kihu ba zai yi zina ba kamar yadda ya gaya muku wannan lafazi ba yana nufin na aure ba yana nufin lafazi da wanda yake nufin mazinaci ba zai yi jima'i da mazinaciya ba sai wacce take dama tana zina aw mushrikatan ko kuma mushrika haka nan mace mazinaciya ita ma ba za ta yi samu dacewar aiki da ita ba sai da mutum mazinaci ko mushriki wanda kuma an haramta haka ga waɗanda suke masu imani mun yi maganganu a kai da yawa mun tsaya ne akan hadisin da yake cewa ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة والمتشبهة بالرجال والديوس وثلاثة لا ينظر إليهم يوم القيامة العاق لوالديه ومدمن الخمر ومنان الجمع أعطى نمك daya ba mu karisa ba lokaci ya riga ba akwai tambayoyi da wani ya cika kusan shafi guda yana ta rubutu ni ma kuma na yi kusan cika shafi guda ina rubutu a wajen ba da amsa saboda haka ya mana kyakkyawan saurare da kyau domin magana tana da sarkakiya kwarai da gaske amma sai ya yi kyakkyawan saurare da iya fahimta don ya fahimta shi kenan akwai mai tambaya waɗanda farko yana cewa assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya allah ya karbi ibadunmu amin wanda ce malam tambaya na kamar haka malam idan an gama tarawihi zaman da ake kafin shafa'i da wuturi akwai addu'a da ake yi ne wato zama ne na hutawa amma babu wata addu'a ga ta nan takamammiya kuma domin an nuna maka an gama tarawihi za a shiga shafa'i da wuce a wasu wuraren addanarwa ma suke salatu tarawih yanzu ita ce an yi raka'a goma sannan shafa'i da wuce za su shiga shi da idan ta haɗa kenan raka'a goma sha wannan zaman ba wani abu da ake da addu'a ta musamman inama da hutawa da kuma ifsa shine an nuna maka an raba tsakanin tarawih da shabari da wuce idan baka ɗauki wacce ruwaya ta yi hudu a yi sallama ɗaya a yi hudu a yi sallama ɗaya suna zai kuma a yi uku kaga ya zama goma sha ɗaya kenan ta ce shafa'i da wuri akwai kuma ruwayar wadda ake karmadar haka a yi ta yi ba za a yanke ba har da ɗan goma sha ɗaya sai ya musu sallama guda ɗaya har da wujirin kenan gaba da wannan yan zama da ake da ka samu liman ya zauna ne dai ya nuna wa mutane an gama tarawi kuma za a shiga wato shabari da wujirin sai dai dama ne a wajen malamai babu abin da ya hana in kai addu'a tsakanin ba wanda ya hana domin dama an sanar yana da wasu ne da kyawa ta yi zurfa ya roƙi ubangi to babu wani laifi a ciki idan mutum ya yi ya ce sai tambayar ta ta biyu malam idan aka ce sallu ala nabi على النبي الكريم idan mutum ya ce sallallahu alaihi wasallam ya isa ko sai ya yi wa annabin salati to shi ma sallallahu alaihi wasallam wani abu ne wanda ake roƙon Allah ya yi ma annabi wato da aminci da sallamawa duka su tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma abin da annabi ya faɗa tsara shi ne cewa wanda aka ambaci suna na gaban su da yawan salati dan haka kamar sallallahu alaihi wa sallama ina nuna salati bai adam Allahumma salli ala Muhammad to kaga wannan kace sallallahu alaihi wa sallama yana nuna kamar an masa an yi salati ne akan kawai abun da ba a kawo shi ne Allahumma to amma kuma Allahumma ismul na suna ne na Allah to shi kuma abin da yake gaban sallah akwai Allah saboda haka ke da sunan Allah ya shigo sallallahu alaihi wa sallam yawa ko kuma ka ce Allahumma salli ala Muhammad shi kenan na wani ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya tambaya na shi ne ya halatta wanda ya yi wanda ya yi tsarki da dutse ya taba wani bangare na alkur'ani kuka hawa sun tafi a kan cewa wanda ya tsarki da dutse shi ake kira istijmar so istijmari da fodi ake yin da kodin suka ce idan dutse ko fodi na ƙarshe ya fita na ƙiyar babu wani dubban fitari kan idan ka yi sallah a haka ko ka yi alwala ka yi sallah a haka ba ka saka ruwa ba sallar da lafiya sauraka in ka taɓa wani abu na ɓangaren ƙur'ani ba za a ce ka yi mutum da sallar kama ta yi kuma ita ce ba ƙororuwar wacce ake shar'anta maka yin alwala sai da ita a sai da alwala dole za mu sallah amma suka ce haɗa tsakanin ruwa da koge shi ne wato ko da ka yi ƙarfin da dutse babu wani alamar fitsari duk an janye shi to sai ya zama to cewa a saka ruwa kuma a wanki iyaki wajen ubai na kuma suka ce hamdar haɗa tsakanin iyaki Allah sa an gani yake tambaya na na biyu malam menene hukuncin saka zobe kuma wani iri ya kamata a saka zobe akwai na zabali akwai wanda kuma ba na zabali ba hukuncin saka shi suna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi yana saka zobe har ma malamai sun yi sabani akan wani yatsa za a sa zobe idan an ko saka a hannun dama ko a hannun hagu kuma a yatsar ka wanda ake kira ta kusa da ta wutsa ita ce wannan a ita ya kamata a saka kuma a saka a hannun dama ko a saka a hannun hagu wannan sabani na wajen malamai amma suka gobe sunna ta yasa min sallallahu alaihi wasallam idan dai zoben ba na zinariya ba kamar na tagulla ko azurfa kenan ya halatta wannan da kake gani tsada ne da shi ba ba lokal zobe ba kar ka dauka lokal abu nan ba lokal zobe ba ba irin wanda ake yawo kawai mai wata yar akwama da dan biyar sun siya ta ta zobe na ba irin ta wuce wannan original ce yawa a makka na saye ta yar makka ce yawa ba yar najeriya ba kuma amma idan ka ganta haka sai ka daina ta wannan duk da kake ganin ta abin da ta azun kwaci saboda haka tana da tsada in na gama kudin da za ka yi mamaki na haka ba zan faɗa ba kuma malamai suka tafi wasu sun halatta a kan haka don suka ce idan idan ka ga za ka saka ta a wannan yanzu mabirin jaya nan ne ko wannan ko wannan duk ana sakawa ko wannan duka ana saka amma dai sun fi ba da fifiko a kan wannan wannan ita ce ta kusa da yar kuren din nan sannan suka ce in ka saka a nan a dama to zai zama to aikinka da hagun ne shi kuma an fi son aikin alheri dama ta shiga don haka dama ta ɗauka sai ta saka a nan a madadin yanzu idan za ka saka ma wannan to hagun ne za ta yi haka ne da kuma shanin annabi sallallahu alaihi wasallam an ce yamin yamin dama dama inda saka riga haka yake sakawa dama yake fara sa inda ya tube hagun an gani to wannan shi ne to da kana iya sakawa kana iya samu in dai ba zinariya ba ce wannan ya ce assalamu alaikum na ta gaya muku tambayoyi suna da yawa wannan ya ce assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya tambaya na shi ne mun je gidan abokinmu ne ya gayyace mu shan ruwa sai muka sai muka gama shan ruwa sai na ce a yi addu'a sai wani buɗan bakinsa sai ya ce bidi'a ce malam muna kan a yi mana ƙarin bayani to ko na yi ƙarin bayani dai yana da abin na ɗin cewa a yi a tambaye shi hujja ko na yi ƙarin bayani shi tun da ɗan ba za ka ce ma abu bidi'a ba da sai kana da dalili wannan shi ne gaskiyar magana amma akwai lissafi da ake kira addurar sunna na masu abin hadisi yayin magana bimbad ya yi fatowoyinsa da yawa a kan wannan kuma manzala sallallahu alaihi wasallama ya je gidan wani sahabi ya gayyace cin abinci kuma an ci abincin ga abin da annabi ya ce ya ce a kala da'abakun al'abrar wa sallat alaikumul mala'ika to kaga shi ne cewa bidiyar da yana da mutum da zai da wannan hadisi manzo Allah cewa ne masu bin Allah su suka ci abincin sannan mala'iku sun muku addu'a to ba zai ba ko mala'iku da suke yin bid'a kaga malamai sun yi yawa yanzu dan haka akwai malaman Facebook akwai malaman social media suna nan suna tabbatawa a Facebook da abin nan social media mutum ma kawai yana jin malamai suna abin bidiya ne suna abin da ake kira bidiya ba kawai sai kira shi ce bidiya wannan matsalar ku ce kaga dai abin da Allah ya ce akala ta'amakum al-abrar al-abrar masu bin Allah saboda annabi shi ya ci abincin da sauran mutane yace masu bin Allah sun ci abincin ku wa sallat alaikum almalaika malaiku kuma sun muku addu'a domin an ce sallat malaiku ba sallah suka muku ba dama ma'anar sallah a luga ita ce addu'a wa sallat alaikum almalaika malaiku sun muku addu'a da kuka ba mu abinci a cikin wani hadisi na daban wanda imamu muslim ya ruwaito kuma sahihi ne wani hadisin ya zo yana cewa du'a'un bi du'a'in akhar wato har da wata addu'a ba da aka kara akan hadisin na Imam Muslim bayan an ci abincin sai annabi ya ce Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum annabi ya ce bayan ya ci abincin da suka bashi ya ce Allah ka yi musu albarka ka albarkaci abin da ka azurta su da shi kuma ka gafara a gare su bayan ka yi musu gafara ka sa musu rahama akwai wata addu'a da ta ji wani manzo Allah ne yawa to amma ya ce wai wani kawai da aka ce a yi ma wanda ya ciyar da abincin ya ce a yi masa addu'a wani ta biya kuma ko ba ba ba wannan hadisi ba ya rake da wancan hadisi man sana alaikum ma'rufa wanda ya kyautata yayi wani abu mai kyau akan ku annabi yace fa kafi'uhu ku sakarta masa fa in lam tajidu ma tukafi'unahu idan ba ku samu abin da za ku kyau abin nan za ku sakarta masa ba fad'u lahu ku yi masa addu'a har sai kun ji a zukatan addu'ar ta kai addu'a wanda zai sana'anta abinci ya gaya toka ka zoka shi ai ba abu ba ko bai ba yayi annabi yake kai masa addu'a tunda baka da abin da zaka zagan ka masa kai masa addu'a addu'ar ba ka ji a ranka ba ta wasa kai ba to shi ne mala ya kara akan wannan hadisin yake cewa fa idza akala al-insanu inda akhihi idan mutum ya je ya ci abinci a wajen ɗan uwansa ko abokinsa ya duku na ya masa addu'a da wace irin nau'in addu'a da irin addu'a da ta zo a cikin hadisin imam muslim shine allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum wato allah kai masa albarka cikin abin da ka azurta su suka yi mana hidima muka ci abinci ka gafarta musu kai musu rahama wannan daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya wani mutum zai zai buɗe baki ya ce ga abin yadda yake kuma sannan ka tsara da cewa a kala ta'amakumul abrar masu bin Allah sun ci abincinku wa afdara indakum sa'imun masu azumi sun yi buɗe baki a gurin wa sallat alaikumul mala'ika kuma mala'iku sun muku addu'a mala ce kullu haza min du'a'il hasan wannan duk suna daga cikin kyawun addu'o'i da ake ga wanda ya ba da abinci musamman wanda ya ciyar da mai abin azumi a wata addu'ar cewa yayi annabi cewa yayi kace an amallahu alaikum da kuka ciyar da ku Allah ya yi ni'ima akan ku wa zadakum Allahu bil fadlikum Allah ya ƙara muku daga arzikin ku wa kassara Allahu khairakum Allah ya yawaita alheri wannan duba addu'a bace kama kawai waje mu duba ki kuma ya ce bid'a ce social media karambani ke wata gida da za ka ajiye suka ba shi littafin kawai ya karanta ma bagariya amma zai iya yi mutane hukunci kuma ya hana alheri ba dai ba kulluhu shay'un tayyib bin ba zai ce dukkan wannan tsarkake abu mai ƙarfi وفق الله الجميع wato Allah ya yi ma dukkan mutane muwafaka haka shi ma ya rufe da addu'a to wannan shi da abin da ya kamata idan wani ya kira ka buɗe baki abin da ya kamata kai masa kenan amma muna son su sake komawa su same shi a ina ne ya samu dalilin cewa abin bidiya don muna son ilimi mu ma muna son ilimi da Allah ya tsare mu a wani littafi ne amma da wannan mun faɗi littafi shi kuma aka gure shi ya zo da littafi da dalilai akan cewa wanda ya baka abinci ya shayar da kai da azumi kai masa addu'a bid'a ne muna son mu ma mu karu da wannan ilimi ba mu ce babu ba amma mu ba mu sani amma mun faɗi abin da muka sani saboda haka shi kuma dan Allah a je a tambaye shi ya kare mu da wannan ilimi mai tambayar gobe muna jiran sai zama mana da amsa ya ce ya samu mutumin kuma ya gaya masa ga inda ya dauko magana eh ana ma iya kai masa amsar da muka yi yana da inkari ya mana raddi mu ba ma mu ba ma tsoron raddi ai mana raddi din muna son haka saboda mu a wajenmu in kai mana rarrabe muna fahimtar cewa kana son mu gyara ba kana son mu bata ba an gane saboda ka annabi an gayyace shi ya samu abincin buɗe baki kuma ya yi addu'a a kan waɗanda suka ciyar da shi abincin har ma nau'in addu'ar imam musulun ya ruwaito ta ya ce wato annabi ya ce akala da'abakum al-abrar wa afqara indakum as-sa'imun wa sallat alaykum al-mala'ika annabi ya faɗi wannan saboda haka muna son ya shi mai magana din a same shi da wannan abu na biyu yake cewa mai hukuncin matar da ta shafa turare ta fita waje da shi ma'ana ta tafi anguwa yana daga cikin ladubban da musulunci yake da bawa mata su karbi wannan umarnin kuma su bi umarnin su hadu daga abin da aka hane su a ciki macen da za ta fita anguwa ana son ta yi shiga irin na musulunci wanda ya dace sannan ta nisanci shafa turare saboda hadisin abu ƙwararra wanda wata baiwar allah ta wuce ta bakin musallaci ya ce a limasjid haza don zuwa musallaci suke wannan ta ce eh ke tunaji manzo allah ya ce wanda ta saka turare ta fita to zaniya ce ita mazna ce har ma ce mace yake je ta wanka wanda yana nuna tsoratarwa kwarai da gaske akan mace ta shafa turare ta fita da shi kuma duk abin da kaga Allah ya hana to akwai wata hikima in ma ka gano hikimar ma baka gano ba amma dai akwai wata hikima duk haram da Allah ya haramta kowace ɗaya bayan ɗaya idan ka bi ta akwai wata hikima koyayya domin ta ce mai wanda aka haramta masa in ya yi ta za ta iya cutar da shi shi yasa aka haramta musu wannan asaliyan mace in ta saka turare ta fi ba da sha'awa shi yasa ɗaya daga cikin magabata lokacin da zai aurar da yasa sai ya haɗa mata da wani abu da yake canza fiska ya ɗan jajar fiska ya adanta ta da wani abu mai kamar tozali wanda yake gyara idanu da turare ya ce wannan kirin da sakawa idan mai gidanki yana wannan turaren kuma sai in za ku kwanta ki saka saboda shi turaren yana jawo sha'awa tsakanin namiji da mace wanda ya kamata a ce duk mata su ɗauki wannan saboda yana jawo namiji kusa da mace amma idan mace tana wari tana abunan ba zai yiwu a kusance ta yadda ya kamata na? saboda haka ire-iren waɗannan abubuwa wajibi ne mata su nesance su domin ba daidai ba ne wato su sirinta saka turare suna abu hurairu ya ce ina hazari a bari wannan mazinaciya ce allah kiyaye tambayar shi ta gaba yake cewa malam mai ma'anar karanta wannan la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsh wa rabbul arshil karim ma'anar karanta wannan tsarkake ubangiji ne domin kalmomi ne na tauhidi a cikin su la ilaha illallah tauhidi ne tsantsa aqida ce ta mutum musulmi ya ɗaya da Allah kuma ba wanda zai bauta masa sai Allah yana daga cikin azkar waɗanda suke nuna ɗayantuwar Allah kuma Allah yana son irin waɗannan kalmomi ya ce babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah ubangijin sammai da kuma ubangijin ƙasai sannan ubangijin al'arshi mai karanci to sai doguwar takarda da aka rubuta mana wanda take dauke da doguwar amsa kuma ina ga kamar mun yi baki ko na ga malam awwal gafakan akko mai sarauta ke ko barka da zuwa ban kai daɗe da tawargashi muna ga kamar lokacin ma ya fara karatuwa bari mu amsa wannan tambaya mu karanta hadisan nan guda biyu wanda suke cike fassarar azani la yajibu illa zaniya sai mu dan bashi minti biyar ya albarkaci ta rabbi man zuwa mutashi don na san wannan amsa tana da tsayi kuma wanda ya turo tambayar ya saurare mu kwarai da gaske tambaya dai akan matar da ya kamata ka aura ko kuma matan da bai kamata ka aure su ba za mu iya su idan mun faɗe idan idan mun faɗe su idan mun faɗe su ya saurara duk waɗanda matan da ba su shigo wannan ba za a iya auren su abinda muka ba da amsa gwargwadon fahimtar mu matar da ba ta shigo cikin wannan ba to za a aure ta saboda haka sai ya rike shi yanzu akan wata gaba yake idan wannan matar ta shigo cikin nan ba za a aure ta ba kuma matar da ba za a aura din ba akwai waɗanda suke ba za a aure su ba dangane da bisababin qaraba saboda kusantaka dangantaka ba za a aure su ba akwai waɗanda kuma ba za a aure su ba rashin auren su na wani ɗan lokaci ne ɗanɗan idan abin ya bushe za a iya auren akwai waɗanda kuma su ba auren ne har abada a tsakani waɗannan su ne matsalar duk kuma wannan matsala ta taso ne akan ayar da take cikin suratul nisa wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce qurrimat alaykum ummahatukum وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخوة أنا نوعي بقي يا أبتا يبدو أنا yace an haramta a kanku wato mata kenan an haramta muku su a kanku ku aura su ne ummahatukum iyayenku mata da suka haife ku a gane in ba a jahiliya ba ba wanda zai dauko wace ce zai aura sai kuma wa banatukum an haramta a kanku ƴaƴanku na tsatsonku mata ba za ku aura ba ba za ka auri ƴarka ba wa akwatukum haka nan kuma an haramta a kanku yayinku mata yayinku mata ko ƙannanku mata ba za ku aura ba sai wa ammatukum su ne yarku ba ko ƙanuwarku ba wa khalatukum ita ce yar uwa ko kanuwar uwa wa banatul akh sai kuma ƴaƴan dan uwanka kaninka yana da ƴa ko warka yana da ƴa ba za ka aura ba wa banatul ukhti haka ƴaƴan yarka ko ƴaƴan kanuwarka ba za a aura ba to sai malamai suka ƙara bayani a kai domin ka fi gane abin dalla-dalla abu na farko suka ɗauka al'ummu ita ce kuwa ita kuwar suka ce tashtamilul jaddad min jin'atin abdi wal ummi tunda an ce ba za a auri kuwa ba to wannan uwar ta haɗe fiskar a ga fiskar uba ko fiskar wajen uwa na fata an gane wato ta game kaka ta wajen uba ko kaka ta wajen uwa wannan uwa ce to uwar matar uwar uwar uwar da kenan za a ce ko ita ce jadda kaka ba ita ce wanda ta haifi uwa ba to tunda an ce uwa haramun ne ai kuma ba za ka je ka aure uwarta ba ko to shi kenan sai ya tafi wa in alat kai ka tafi da shi sama sama sama an gane da ko uwa arab uwar uwa kaka kenan arab uwar uwar uwa arab uwar uwar uwar uwar shi ne ake inda ake nuna maka cewa wa in alat ko da ta yi sama sai a na da yake yi a riba wani albin albin albin ita ce ya yarka ba za ta aure ta ba wa tashtamilul hafida nan kuma ya hada jika wato yarka yar yarka yar yar yar yar yar yar shikenan shi kuma yana sauka ba za ka aura an ne bai ta ko ba kike na wannan da suke da haramci suna da yawa na'am to sai kuma al-uq kalwarka sawa'un kalwar kai yar uwarka nan sawa'un kana shaqiqa yar uwa ce uwa ɗaya uba ɗaya am li abin ko kuma yar uwar ta ce wanda kuka hada uba ɗaya kawai uwa kowa da kana ba za ka aura ba ko kuma a'a yar uwa ce wacce aka hada uwa ɗaya kawai yanzu yan uwan sun kai uku kenan ana yarka ko ƙaruwarka uwar ku ɗaya uban ku ɗaya ba za a aura ba yarka ko ƙaruwarka uban ku ɗaya ba za ka aura ba yarka ko ƙaruwarka uwar ku ɗaya ba za ka aura ba an gane wannan suna cikin ba za a aura ba mace ta hudu shine al'ama ita ce wanda muka ce yar uba wa tashtabilu wannan ita ma ta hade yar uba ba za a aure ta ba an gani sannan uban nan yar nan ta wajen uba suke tare da ita ko ta wajen uwa an gani yar uba saboda ubansu daya da mahaifi ko kuma uwarsu daya da mahaifi ba za a aure ba an gani sai khala ita ce kanuwar uwa an gani koyar uwa ita ma tashtabiru khalatu li abin wa khalatu li um yar wannan uba ɗaya suka hada da uwar ko kuma uwa ɗaya suka hada zama ba za a aura ba an gane ko to sai bintul ab ita ce mace ta shida wacce ba za a aura ba yar dan uwanka wannan mutumin kaninka ne ko wanka ne to yana da ya ba za ka aure ta ba kuma tashtamilu a fi dace jikokin ta ba ko jikokin wannan dan abin nan ɗanin na ga kowa ma'ana yana da ya yar kuma sai ta haihu kaga jika ce yanzu a wajen wa a wajen ɗan uwanka shi za ta ce ka saurare mu da kyau dan akwai sarƙaƙiya wannan ba maganar facebook ba ne yawa gara in da ka zage ka zage dole sai ka je ka yi makaranta yawa so shi ma ba za a aura ba to ta bakwai ita ce bintul ukti yar yarka ko yar kanuwarka ita ma ya hada da jikokin wato yar yar uwarka yar yarka yar yar yarka an gani shine jikokin waɗannan su ne waɗanda aka nassin qur'ani ya ambata ga sunan su su guda bakwai to sai qur'ani ya wata magana yace wa ma siwa zalika min al aqarib duk abin da ba haka ba na daga makusanta dangi fa kunna halalun su halal ne a aure su saboda bai fadin Allah da yace wa uhilla lakum ma wara azali an halatta muku abin da yake ba wannan an halatta in ba bai su wannan ko to akwai su mata kuma da aka haramta su bi sababin raza'a saboda an sun shayar ba za a aure su ba shi ne ummur raza'a ta ɗaya kenan uwar da ta shayar an ɗauke ka kana yaro an kai ka ta an shayar da kai to shi kenan wannan matar uwa ce kannanta shi ita ce ukutun min ar-raza'a ko ƴar uwar da kuka sha nono tare da ita ita ma ta zama kanuwarka ko ta zama yar saboda ka sha nonon uwar da ta haife ka ba za ka aura ba an gane sai kuma mace ta uku ummu zauja uwar matarka ka aure mace kun sadu da ita to uwarta ba za ka aure ta an gane ko wannan ba za a aure ta sai wata ta hudu jaddatu zauja kakar matarka ina gaba ko don son zuciya yi wata gida tun da ta tsufa kan tun da kakar da ina jin ba za ka yi gudu ba ma nan bar gaba ko ta biyar ita ce bintu zauja in dakalar bil um yar matarka amma matarka ka da ka sadu da ita idan an yi aure ka sadu da uwa kuma ka ga yarta to an kulle ba kofa amma in an daura aure ba a sadu da uwar ba aka ga yarta to ana iya warwarewa wannan wannan za a iya wannan dai ko ake ji ni ba ba dan ba wanda na sai kuma wannan tsabar ba wanda na sai kuma in da kai kabbara kai dan Allah ba dai shakiyanci domin Allah in ya rubuta ka cikin shakiye tabewa za ka ko ba za ka yi giri da sunan Allah saboda haka in da kai kabbara sai kai adake amma idan wani shakiyanci da kake yi to Allah baya son wannan so daga kan ambaci Allah da tawazu amma ba da irin wannan hayaniyar ba kawai dan magana ta maka da ake ka shirke shi ai ba ba filin abin nan muke ba yawa ni hakuri za a yi da ni idan na tashi kowa ce aliya ta tafi ni a emana sai sai mace ta shida zaujatul ibn matar danka danka ya aure mata kuma wani sanadi ya sa a rabu ba za ka aure ta an gane ko sannan kuma mace ta bakwai a nan yanzu anan ita ce jam'u baina tsaftai a lokaci guda ka auriya kuma kawai sai ga tsanuwar ta mata ta zo aure sai kace ita ma sai a baka ba za a hada su ba a lokaci guda amma in mutuwa ta yi za a iya auren maka da tsanuwar wannan daidai ya faru zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai kuma tahrimul mu'aqqat akwai wasu mata su kuma da aka haramta su amma haramcin su yana da lokaci a kayyade yake da wani dan lokaci shi ne kamar misalin zaujatul akhar matar wani mutum haka kawai harabun ne ba yadda za a ta aure ta tana da auren wani amma idan ya suke ta gama idda kaga lokacin haramci na gushe an gane wannan kuwa to ai na ji ku yi kabbara da kuka saba yi ko dai kowa ya dan ji a jikin da ne yanzu kulla ba irin kulla misali ai ba Allah ya yi albarka yawa yawa to sai sai mace sai mace ta biyu mace ta biyu wadda ita ma haramcin auren ta yana da lokaci idan lokacin ya guje za a iya auren ta ita ce al-mu'idda matar da aka sake ta tana idda ita ma idan iddan ya kare za ta iya aura sai mace ta uku ita ce al-mutawaffa amma zawjuha wanda mijinta ya mutu ya bacca kuma ta gama ta kaba to kaga ita ma lokacin da take ta kaba ne auren dan wannan lokacin idan ya mushe za ta za ta yi abin sai al-mutallaqa salasa liman tallaqaha sai matar da aka sake ta saki uku ga wanda ya sake ta shi ma ba zai sake auren ta ba sai in wani mutum ya aure ta aure na hakika kuma ya sa da ita kuma babu kulleleniya a tsakani ko yarjejeniya to kaga ita ma haramcin ta na dan lokaci ne wanda zai iya tafiya mace ta hudu ta ce almar'atu allati laysa laha dinun samawi ba a auren ta ita wannan ba ta da wani lokaci ta shiga cikin muharrama ce ita ma ba lokaci amma ita ma lokacin da yana karewa a wajen wasu malamai idan ta musulunta ita ce matar da ta zamanto ba ta addini da addinin da Allah ya saukar ma'ana tana bautar wasu kuma ba za ka aure ta ba in tana wannan halin amma in ta musulunta ita ma nata lokaci na tsari sannan sai aka ce mata tabiyar ita ma wanda lokaci take jira ita ce az-zawjatu liman kana mutazawwijan bi arba'ati wato nisa mutum ne yana da mata huɗu kuma yana son wata to wancan ta hudun wancan ta biyar din haramun ce ba za ta aura ba amma ba zai aura ba amma wata kila wani sama biyu ba zai sai ɗaya daga cikin su ita ma lokacin da ya muke sai taharibul mu'abba matan da aka haramta su har abada su ne kafira in mace mutum da ba haka ba da kai ba auren haka dan matar da ake mula'an mutum ne yana da mata ya zarge ta cewa ta yi ciki ba ɗansa ba da suka je suka yi biyani a gaban alƙali aka raba abin nan ya yi rantsuwa guda biyar kamar yadda za mu samu a gaba a cikin wannan surar so ita ma in an yi wannan to an rabu kenan sai kuma zawajin kafira bil muslim a ce kafira ce kuma tana kan kafirci musulmi a wurin ba zai yi sannan zawajin musulma bil kafir musulma ita kuma ta je ta aure kafiri shi ma ba zai yi sai dai in an lalace wannan kuma gazan baya da lalace haka nan kuma mace ta hudu ita ce nikahul mushrika ita ce wacce wannan aya da muka zo الزانية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة wanda take kan shirkar ta ba za a aure ta ba kamar yadda annabi ya hana mursibul ganawi ya aure wacce mata ina fata an gani wannan matsala ce babba wacce aka kawo so a takaice matan idan ka tattara su sun kai ashirin da wani abu amma kowace da fuskar da ake ba su hukunci to idan matar da kake magana a kai ba ta cikin waɗancan guda bakwai ko babu waɗannan sabuban da muka ambata to za a iya auren su wallahu ta'ala ala mala awal muna maka barka da zuwa ga shi mun ci minti wajen 45 saura ɗan mintoci kaɗan mu tashi da wuce minti biyar ba ko za mu tashi muna maka barka da zuwa da kai da jama'arka muna kuma farin ciki da wannan ziyara wadda ziyara ce ta ɗan uwantaka ziyara ce ta ƙauna wanda ba ya ƙaunar ka ba zai iya zuwa inda kake ba saboda ka wanda ya nuna ƙauna ce a fi kuma muna maka addu'a Allah ya sa a gama lafiya Allah kuma ya albarkaci irin ayyuka da kake yi don na san ayyukan da kake yi da yawa kuma na alheri muna fata Allah ya karfafa Allah kuma ya ce maka muna maka barka da zuwa ko muna godiya kwarai da gaske Allah yadda ka zo lafiya ne da ka gida lafiya za mu so ka yi wa mutane barka wajen kalma haka guda biyu cikin yan mintoci da ba za su wuce hudu ko biyar ba saboda lokacin ko ziyarar amma kuma za mu ɗora ka a duniya don yanzu har china